sannan ka lallaba ka je wannan guri me zai kai kan Allah da ba za ka je ba sha Allah ba za ka je ba al'umma ne Muhammadu ɗani ɗaya za kawo ƙashin haƙarƙarin dama ya koma hagu na hagu ya dawo dama ga gumi na tafasa mala'iku sun matsa aljanu sun matsa mutane mala'ikun sama ta ɗaya a ce su zo su matsa aljanu na sama ta biyu su kewaye ta ɗaya don ba matse su ake ba na uku su kewaye na biyu na hudu su kewaye na uku na biyar su kewaye na hudu na shida su kewaye na biyar na bakwai su kewaye na shida sai a ce ke jahannama ke kuma ki zagaye kasan kina hura wuta rana na nata bala'i keki naki jaza'i sama ba kyau kasa ba kyau gefe da gefe ba kyau sai Allah ya dako kira ne ya mashar aljinni wal insi in istadatum an tanhuzu min qadari samawati wal ardi fanfuzu لا تنفذون إلا بسلطان يا كتار متاني دا الجنو in kun ga gurin gudu tsakanin da rana ta muku hula da jahannama ta kewaye ku tare da matsayin mala'iku sahu bakwai masa ku gudu ba hanya gaye Allah sa kama da alkhairi la tanfuzuna babu gurin gudu illa bi sunnanin sai da sarautar Allah waye sarautar annabi Muhammad. Allah shi za a turo. Al'umma manzan Allah, ba tsayuwa ne za ka yi daga safe zuwa mangariba ba. A shekara dubu hamsin, mikidaruhu kamsina alfa sanatin fasibir safaran jamila, ina hun yaro na huba ida wani rehu ƙariba. Irin shekarun duniya ne, ina. Ke ka kirga shekara dubu a duniya ya ce kwana ɗaya na lahira. wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu tun daga manzan Allah har zuwa yau ba yi kwana ɗaya da rabi na lahira da haka wallahi da haka banza ne ka gana ta zagin annabi Allah ya gani mutum ya kwana kan matar wani ko kan kwatakwali da safe ya fito yana cewa wannan sunna ta ka wannan raba ma mushrikai insha Allah Allahu akbar Allah kuma na kallon shi Allah kuma na kallon shi inna rabbaka labil mirsali Allah yana na amada ka ta zai damke shi wallahi a lallaba dai alumma ne Muhammadu na rantse da Allah sai na aleje yanke jiki zai yi faɗi idon shi ba zai iya ɗauka ba wallahi balle Abdullahi ibn Abbas wannan ganin sai Fadima bebe atun minni ya ribu ni ma raba ha wa yuzi ni ma a za ha Allahi annabi Muhammad wannan ka duba hadisin yana musulun juzi na bakwai matani ba sharan karka ce yayi bai yayi bai yan dariƙa ne matsiyaci alumma ne Muhammad wallahi da ta je ta ga mutum kyakkyawa suna haɗa ido ta ji gahin jikinta yayi wani yin ta ce baba wani mutum ne kyakkyawa amma haɗa ido da shi bai da ki ce ba da madanke ce da baki dawo bakin yanke jiki kin faɗi kin san waye ta ce a shine mai raba masoyi da masoyi mai raba jin daɗin duniya in ya zo kawai zaman duniya ya ƙare mai ɗauke uwa ya bar ƴaƴa marayu ƙanana suna ihu ya ɗauke uba ya bar marayu ya ɗauke ƴaƴa ya bar uwa da ciwon nono shine azara ido ki je ki ce ku shigo yanzu irina in ga azarailu annabi ya ce in koma ba zan ki baka amma zan yanke sai fadima jama'a kuna nazarin manyan sunan za ku ga fadima wace ce fadima wallahi tallahi sai na ali ya ce ya rasulullahi da ni da fadima wa ka fi so ya ce na fi son fadima kai kuma ka fi girma a idona wallahi tallahi yar shalele ce wallahi kaga sai na Ali da kanshi na tambaya an ba shi irin wannan amsa ina wanda ba Ali ba mijinta ne fa wanda ya zuriya da ita lokacin da suka shigo sai yake cewa Azra'ilu ka zo daukun ziyara ne ko dauko rai yace na isan shigo maka dauko rai ba izini ziyara nan amma da dauko rai kaga dama ka je ka huta
ka ji maganganun banza ku ya zan Allah subhanahu wataala ya turo Azra'ilu ya tsaya wai wani bata lokaci kai ka zane muhammadu kuwa jahili ne dangalalen wando kuma albishirinku sallallahu alaihi wasallam albishirinku ƙaramin annabi irin annabi Musa. A ji a duba sunanun nasa'i juz'i na hudu hadisin dab da babin Ramadana. Azara'ilu ya shiga ɗauko ran shi ba izini da ya dubi fuskan Azara'ilu ya tallahi da mari da idon shi ya kwakule ya faɗo. Alƙur'an. Balle manzo Allah. Kuma sunanin nasa'i da na gaya ma yana cikin sitta sai Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah. balle kuma annabi Muhammadu. Nan sai kuna yin haƙuri wani sa'an nan juyo ya ɗan ɗauke ne, kasan sai na shafi ne yake cewa wa'azi ka tara jama'a kana duba fuskokinsu duk wanda ka juyi ido ba ka ganin shi bai jin daɗi. Don ka ji mazhabobin nan suna faɗan magana ko ba ka yadda ba haka take. Al'umma annabi Muhammadu. Muna magana ne akan maganan wafatin annabi. sai ce ina jibrilu sai ce yana sama ana mai taziya nan ne annabi ya gane barin duniya zai zai ce jira ya shigo kawai hin gashi ya zo jibrilu na zuwa sai ce jibrilu mai alkawarin da allah ya mun allah tsine ma makiya annabi jama'a wannan masu wakin sirri tijani da shi ibrahim wannan littafin na bokon nan da kuka rike ko ba na nan kuna yin photocopy din shi kuna raba kuma ku daina musu tunda nan hausawa ne suna jin turanci ku juya hausan ta kalman turanci ku tura intanet ku ce wani malami ne ya rubuta maganganun nan ya ce hadisan suna bukari da muslim da nasa'i da turmizi da abu dauda da ibnu da darul kun da bayaki da muwadawan gaskiya ne suna nan sannan in gaskiya ne suna nan sahihai ne ko hasan ne ko ra'ibi ko sun tafi cikin tarkacen shaɗi mankaɗe mu'ulali mursali mursali mu'allali mu'allali wani don wannan hadisan sun turo muku sahihai ne suna cikin littattafan nan na rantse da Allah mai mu'amala da su ma na ƙauna ya shiga uku wallahi ko kana farin ciki da ka gansu kawai ka ji ranka ya ɓaci don ka ga ƙazamai Allah sawaki al'umma manzon Allah lokacin da manzon Allah ya ce mai Allah ya mai alkawali ya ce Allah ya ma alkawali na me kake nufi ya ce na al'ummata ya ce me kake nufi ya ce inna man taubatu alallahi lillazina ya amalu na su abi jahalatin sun mai tubo na min karibin fa'ula ika ya tubo Allah karibin din nan na Allah nake neman binciken shi sai jibril ya ce ne mutum saura shekara goma ya mutum ya tuba Allah zai haife duk yadda yawa Allah saboda albarkacinka yace jibril ya al'umma ta ba za su shiga aljanna ba ka je ka wal to anan ne in kana da hankali za a gane ba tsinannu bane kaba'ira suke yi a roƙi Allah Allah ya Allah ya fesu kuma su daina dan wannan kwalewan da suke yau in sun tuba zunubin ma sai zama lada wallahi sai a canza zunubin gaba ɗaya da tsiyar da suka yi Allah ya ce a mai da hilada wallahi yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana sibgatallahi wa man hasanu min Allahi sibga ka gani muna nan muna musu addu'a kuma duk arewa na ja iyayen mu kunni a daina tsine musu a ta musu addu'a su zama manyan natsatsu manyan masu kuɗi ka samu dan wiwi ya daina shaye-shaye ya taba ilimi ya zama liman a bariki ai ka ci sa annabi ya zo kawai wallahi dama bai da tsoro ya saba gwagwamaya yana rike sifika kowa za ka jira tsoron ta haika jana dan iskan nan ne rike sifika ya kube a hankali Allah wallahi na nan ne da Allah da haka Allah sa su daina shaye-shaye don hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jama'a abin da yasa na faɗi annabi na kan buraka ne ina son faɗi dalilin hawan annabi akan buraka yana bacci kafin ya zo ya ceto sai na bai kamata faɗi buraka daren ban faɗi yadda ya ɗan rasu ko da a takaice da kuma yadda za a tashe shi ba jama'a idan aka kashe duk dama hura ƙaho uku ne akwai hura ƙaho na fafazi'a man fi samata wannan na firgita ne akwai hura ƙaho na fasa'ika kowa ma ya mutu ne mana na malukul yau لله واحد القهار لمن الملك اليوم لله واحد القهار wannan hura kahon daban yake hura kaho kuma na fa izahun qiyamun yanzuruna a tada kowa to kafin nan fa izahun qiyamun yanzuruna za a tada jibrilu kailu isra'ilu azra'ilu su zo kan kabarin annabi muhammadu al'ummar manzan allah isra'ilu zai dubi jibrilu ya ce jibril ya san muryarka idan ka kira na shi ji muryarka ba zai firgita ba wallahi in aka samu matsala a kaina duka mun samu matsala kun ga dai da muna tsorace da Allah ma yau mun ƙara rikicewa da al'amarin shi sai ce ni da aka tura ni wahayi ban taba latti ba ban taba batan kai ba ni da ba dan rakiya ce a jibrilu lokacin da aka tura ka firgice muke da Allah muna tsoron shi amma ba irin yau ba yau duk wanda ya firgita da Allah a da yau ya kakkara sai juyo kan isra'i wannan mikailu mikailu kai ne ka raba ruwa a duniya kana da ilimi karbe ka kira rai idan ya riga ya tashi kana da yadda za ka wannan ce kai ni ban ƙara ruwa ƙwaya ɗaya ba ban taɓa rage ƙwaya ɗaya ba ban taɓa hana inda Allah ya ce a kai ba ban taɓa latti ba duk ruwan da aka yi a duniya ban taɓa ƙara ƙwaya ɗaya ba na san yadda nake zubarwa ce me ka yi loka tausaya mu lokacin ba mu ƙara rikirkicewa haka ba sai da kan azarailu azarailu kai ka san yadda ka ɗaura mawan Allah nan ko za ka ɗan kira ra ce kai inda irin yau ne da ƙarshen tambushi a gaban shi don haka kai ne Allah ya horewa sai Allah ya cire mai tsoro sai kama abdullahi abdulrahman abdulrahim abdulmalik yana zuwa kan abdul sabur sai su ga manzan Allah manzan Allah za su rataya mishi alkibba da wahe su ga ya fito da suturar da basu taba ganin irin ta sallallahu alaihi wasallam sai a ce sai ce sai a ce ga 'yan matan hurul aini ga yaran hurul aini duk sun yi ado aljanna ta yabe ce na ruwa na da su lai haka sai da faɗi mata gaya ma jibril Fadima Allah miki albishir da gidan aljanna ya gina ta ce ha ina ce ma wani abu ne Fadima aljanna ce aljanna kuma Allah ya ce kaji abin da bai wanka ta faɗa Allah ya ce ah to ka tambaye ta biye dalili ce Fadima me dalili ta ce aljanna gidan ubana ne don mutum ya shiga gidan uban shi wani abu ba ni ba zuriya ta ma ba za su shiga wuta ba ko ba karanta luyuzu hiba an kumur rijis ahlal bait wa dahiran kun ta dahira ba tace ya ce mata to me wani abun ce Allah ya baiwa babana ceton maza abin da ba mu da shi ceto ni kuma Allah ya bani ceton mata sallah ya ce an baki fadima ceto goro ina da annabi ba kai ne kake jin daɗin aljanna ba aljanna daɗi take ji da annabi ka je ka karanta bukari akwai bayan Allah ma da aljanna take bege take murna da shigansu cikinta balle manzan Allah a ce ya rasulullah me ya faru ya ce al'ummata yau in dai kun tashi al'ummata to ba ruwana da ku ce ba mu tashe su ba mun isa shi annabi so yake yana tsaye a ɗebo da ɗan iska da makiyin shi da kowane tarukuje ya runguma ya aljanna Allah ko bai ga dama haka ba sai a ce ya hau buraka yana hawa buraka he tafiya kama bacci to nan israfilu he ce to tunda an ajiye abin tsoron yanzu gankan mai uwa da wabi sai kama ƙaho ya aiwal arwahu Allah wallahi idan aka miƙe nan ne za ta filin taron tashin kiyama abu ne mai tsayi karatun kwanaki da yawa zan yanke shi to idan aka je su waye za su je gun manzon Allah su sanar da shi ana wahala waliyai mu muna can mun bi su sidi tijjani su shi ibrahim yan kadiriya sun bi shi abdulkadir can ana bacci gindin inuwa wallahi an mimmiƙe wallahi ana can ana bacci eh can idan aka farka sai a ce ma Allah Allah ya wani za ka yi ta ranar tayin gyama da ranar bala'i da masifa kai kai mutumin kirki dan gata ne wallahi yau mala'ikun a wannan bari jawo ayat da take ake tambayan Allah nan lokacin da aka kwanta aka yi bacci aka yi bacci idan aka miƙe sai a ce ma Allah laqad labistu bi kitabillahi la yawmil bas sai Allah ya ce fa hada yawmul bas walakinnakum kuntum la ta'lamun laqad labistu bi kitabillahi la yawmil bas Allah mun karanta a Qur'ani za mu zauna gaba tahin kiyama Allah mun zauna kabari mun yi bacci mun ji daɗi he muka ganan ya fi kabari daɗi Allah ka har yanzu baka canza kabarin ba ne nan gaba ne za ka yi wannan ranar fitina da bala'in sai Allah ya ce fa hada yawmul basi yau ne fa ranar tayin kiyama ranar fitina da bala'in walakin na kun kuntum la ta'lamuna ku ne kawai ba ku san ma ana yi ba wallahi ba ku ma san ana yi ba to nan ne idan saura kanar irin sai mu miƙe irin ƙogoginmu manyanmu sai su bi haske nan ne za a tafi neman ceto gurin manzan Allah amma irin mu irin ni yanzu ba Allah ne zai dora ni kan kafaɗan shi yanda zai jibgi masu dangalallun wando in je in yi kallo ba ni ne zai kai ni alwara wallahi tallahi ina ce na shi gaba jina ya rage hanya na haka ba guduma ta ka rike annabi ka rike annabi ka ki ka je can ta baci me zai kai ni ka gani wallahi amma irin su shi ibrahim su zai tijjani su abdul can za a tashi sai a doshi hasken dama daga al'arshi akwai wani haske ya kwanta zai tafi can gurin manzon Allah to a hanyar hasken ne waliyan na tafiya ya su tadda annabi adam su mai maganan ceto ya ce Allah ya hushi wanda bai taɓa yin shi ba zai ƙara su tattara su tafi su ba shi guri ta kan shi yawa zai tankare Allah ku bi hasken nan kwa samu can wasu bayan Allah iri na ana tafiya ya tadda nuhu nuhu ya ce da Allah ku tattara ku yi gaba Allah ya hushi wanda bai taɓa yin shi ba zai ƙara ba mu nan da kaga muna kwance ma ta kanmu muke a tattara a yi gaba a je a tadda annabi ibrahim ibrahim ya ce kai da allah ku tattara ku yi gaba allah ya hushi wanda bai taɓa yana ba zai ƙara ba yau wa zai tunkari allah irin wannan hushin ku yi gaba can ba samu wasu iri na a je a tadda musa musa ya ce kai a tattara yi gaba wa zai tunkari allah yau ya yi hushi wanda bai ƙara yana ba zai ƙara ba ana yin gaba sai a je a tadda annabi isa annabi isa ya ce kai kuna ɓata lokaci kun manta annabi muhammadu ne sarakunanmu da ma'aikatanmu ku tsaya ku yi nazarin wa'annan shaidanun 'yan barikin nan 'ya'yan ƙone-ƙone 'ya'yan fitina nan fa muna gindin wani coci ne kuma gobe lahadi amma ba su kai rufat aka ce za a yi fitina ba ana wayari suna kallo ana aje kujera jama'a ba zaman lafiya a ƙasar nan kafin fitan yan iskan nan akwai ba mu da matsala fa da kiristocin ƙasar nan tsokono su aka yi fa wallahi takulo su aka yi kai me ake da mai dangalallen wando inda dangala wando ne addini da yan kwallo ba su riga kowa shiga aljanna ba wanda iskanci Allah wallahi zamani da annabi ba to annabi ne yace inna miri iri ihaza daga zuriyan wancan tsinan nan ya karujo na kaumun fi akirin zamanin ka anna hazaminu sai gobe za ku ji ruwan hadisan tsinannu makiya annabi fitinannu in Allah kare na anguwan na zo na da kowa a seti ne na babban ɗaiɗe ne da haka annabi kawai za mu ga anguwan nan al'umma annabi muhammadu a wannan lokaci manzon Allah ya dingi basu asalin shi da darajar shi da matsayin shi hatta goma mai ruwaya ta kunce je koro ce da ya bata ta bata akan abin da ya kubuce mai abin da ya girgiza shi annabi yake cewa ya san lokacin da kana Allahu wa lam yakun shay'un ma'ahu al-hafiz Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wanda ya sharhan Bukhari sama da shekara 750 yace abin da annabi yake nufi ya san Allah tun lokacin da lal qalam walal arash walal kursi walal law walal sab'a samawati sab'i wal ardina walal ma'uhu falal arshuhu alal ma'i a jinjina wa annabi muhammadu wanda bai jinjina ne ba Allah da tafin siyasa ya mutu a gurin Allah annabi ya mana yadda kuma babu canji al'umma manzan Allah wallahi ana dobe idan gobe an duba fatahul bari babu abin da na faɗa na wallahi na halarta jini na ba beli wallahi kuma ina gatan kowa a zo man da fatahul bari mai juzi sha hudu kar a sha wahala a ɗauko min da juzi na shida kan mu annabi ya ce ya san Allah tun ba alƙalamin ƙudura ba al'arshi ba kursiyu ba lauhin ma'ahuzi balle sama bakwai da ƙasa bakwai yan ba kai wai waye al'arshi ba wa kana arshihu alal mai ba to walal ma'uhu ruwan da ya dau al'arshin ma babu shi balal arshu alal balle al'arshin da yake kan ruwa ji rasulullah gaida annabi muhammadu
kaga ya kawo mutane wani sabon yayi in wani daga hannu yake ya kace ma haka a Allah ne ya ce lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu sallallahu alaihi wa mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sallama al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
a lokacin nan wannan annabin da kuke ci yana nan
ni ba mai guduma ba ruwana da hadisi ni dan qur'ani ne oh to bari mu dawo qur'ani lokacin da ana musu akan annabi isa sai aka ce wai kai muhammadu ba da ka zo duniya ma kake cewa mutane wai kana gardama da mutane akan isa allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah in kana lirrahmani waladin da allah yana da ɗa ni zan fara sanin ɗan allah ba dalilin da yasa na faɗa haka ana awwalul abidina ni ne farkon masu bautan allah to in baya nan ya aka ya bauta mai sallallahu alaihi wasallam jama'a albishirinku zai iya ce maka to ai alƙalamin gudura da al'arshi da kurzi da zan bakwai da gaza bakwai ai ba bauta suke ba dan haka in suna nan ma ba wani ma abin mamaki ba ka ce ƙarya kake wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu da abin da Allah ya halitta yana